الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da yammaci ta alhamis goma sha uku ga watan azumi hijiriya 1446 wanda ɗaya kirgen kuma sha uku ne ga watan march 2025 majalisinmu na tafsiri yau shine majalisi na goma sha uku shi ma daga wannan masallaci na al'afat da ke cikin garin Gombe a wannan ƙasa tamu ta Najeriya Allah Ubangiji ya mana jagoranci. Jiya mun fara suratu Ali Imran. Mun tattauna game da abin da ya sa aka kira ta suratu Ali Imran, muka kawo magana ta Al-Tahir ibn Ashur, sannan muka kawo sababin saukan sura ɗin, muka ce sura ce madaniya, sannan tana da ayoyi 200 cif-cif tana daga cikin suraren da suka fi kowanne tsawo da ita da bakara tana daga cikin suraren da suke da falala wanda karanta su za su sa su jagoranci mutum ranar tashin alkiyama su cece shi a gaban Allah subhanahu wataala a wata riwaya ta nuna za su zo kamar tawaga ta tsuntsaye lokacin zafi su suke musu gajimare suke musu inuwa surori ne masu muhimmanci masu girma mun yi ayoyi uku ne a ciki ko mun yi wasu ayoyi a ciki wanda yau za mu tashi farin Allah madaukin sarki inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ita za mu tashi insha Allah tabaaraka wa ta'ala na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى كتوى إن الله لا يخفى عليه شيء fil ardi wala fis sama kamar yadda muka yi introduction jiya suran nan ta sako akan wafdu nasara najran waft najran wanda suka zo daga kasar yemen suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ko kuma suka yi ta abin nan debate da annabi sallallahu alaihi wa sallam har aka saukar da ayoyin wanda a cikin tattaunawa su da annabi annabi ya musu tambayoyin da sun kasa ba da amsa shin annabi shin Allah kam yana da uwa shin ɗa ba zai kama da ubangijinsa ba ai idan ɗa idan ɗa idan annabi isa ɗa ne ya dace ya kama da ubangijinsa kamar yadda ɗa yake kama da mahaifansa da mahaifinsa suka ce eh haka ya dace sai suka ce to annabi isa na cin annabi ya tambaye su annabi isa na cin abinci eh yana ce to ai ubangiji baya cin abinci annabi isa haihuwansa aka yi eh to Allah ba haife shi ba annabi isa yana da mahaifiya eh to Allah bai da mahaifiya to wannan dai annabi ya saka suka yi shiru sannan annabi isa an dauke shi a cikin cikin mahaifiya bayan an haife shi aka shayar da shi ya zauna a cikin ciki kaza to wannan abubuwan da annabi ya yi ta musu tambayoyin su su ubangiji ya saukar da ayoyi akan su wannan maganar ɗaya daga cikin maganganun da annabi ya tambaye su ne inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama kusan fa ubangiji babu abin da yake shiga masa duhu a sama ko kuma a ƙasa a duhu ko a haske a lungu ko kuma a sarari Allah ba abin da yake buya masa babu abin da ke boya wa ubangiji inna allaha allah subhanahu wataala la yaghibu an ilmihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake boya a ilimin ubangiji a sama ko a ƙasa allah shine masanin dukkan abubuwa sannan sai allah yake cewa huwa alladhi yusawwirukum ubangiji shine yake saka ku stages stages yusawwirukum anan wajen ai suwaran fi arhami ummahatikum ala kayfiyatin sha'a ya saka ku da irin sifofin da ya ga dama yusawwirukum fil arhami a cikin mahaifiya kaifa sha yadda ubangiji ya ga dama in ya ga dama ya saka namiji in ya ga dama ya saka mace in ya ga dama ya saka fari in ya ga dama ya saka ja idan Allah subhanahu wataala ya ga dama ya saka mai kyau in ya ga dama ya saka mummuna in ya ga dama ya baka tsawo in ya ga dama ya baka gajarta yadda shi ya ga dama ba yadda kake so ba dan yanzu sai ka kalli wani dogo sai ka ce "Mm, ina ma ubangiji dogo yayi to ba haka yaso kai yayi ka ba koda kai ka so a maka haka da ka girma kai hankali Allah yadda ya ga dama zai kayansa haka yake kayansa sannan kuma ubangiji ya bi stages a aihuwarka ba haka kadai aka wurgo ka rikicin kawai aka ganka a duniya ba wannan bin stages din akwai sakonni da yawa akwai sakonni da yawa a ciki akwai hikinkimu na ubangiji wani wai an zo guri an zo guri kasan dan najeriya ba shi da bin tsari an zo irin layi da yawa ga ma ana kafa tawala ina ga zai iya tuna kissa an zo ana layin shiga jirgi a lokacin alhazai wannan ya zo ya shiga wannan wannan ya shiga wani cikin malaman gwambaransa ya ɓace ya ta magana da aka je makka haka gurin ba da abinci sai ga mutum ya zo faga shi ana layin kowa zai karba sai ga ya zagaya ya biyo tana wani malami a cikin garin da ya ce kai kai a gidan kuma fa a layi aka zo ko ba ku gane maganan ba a gidan kuma a layi aka zo da za ka zo nan ka ce ba za ka bi layi ba a gidan kuma sai da aka fi yayanka aka haifi kaza ɗinka aka haifi kaza ɗinka sai da ka jira to don me san abu abu aka ce come fast come serve ko wanda ya zo daga farko shi za a kula da shi wannan ya riga ka zuwa a atm ɗin nan kana kallo fa wasu sun yi mijin minti talatin lokacin da ake shan wahalan nan wani kawai sai ga ya zo ya kewaya to ubangiji akwai hikinkimun da yasa yake haka shi yasa ya ayyuhan nasu Allah yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th in kuna kokwanton cewa ba za a tashe ku ba to fa inna khalaqnakum min turabi ku tuna fa daga ƙasa aka halice ku thumma min nutfatin sannan kuka zama digon mani thumma min alaqatin sannan kuka zama tsoka jini thumma min mudghatin sannan kuka zama tsoka mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa wata a halice ta wata ba za a halice ta ba linubayyana lakum Allah ubangiji dan ya isar muku da sako ne wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla abi duka wannan stages din sannan aiko ku kuna jarirai yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u haka ubangijin sai haka ubangiji yake kayansa Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda Imam Bukhari ya rawaito shi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misal dhalik thumma yakunu mudghatan sai da aka bi stages din nan yusawwirukum fil arhami kaifa yasha sai Allah subhanahu wataala yake cewa la ilaha illa huwal azizul hakim wannan ayar tana nuna cewa annabi Isa bawan Allah ne da Allah Ubangiji ya halicce shi saboda shi ma yadda aka sawwara ku a fil arham shi ma haka aka yi shi a cikin alham arham yanzu maganan da ake da kai khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa yadda Allah ya faɗa hakan nan shi ma annabi Isa haka aka yi masa to in ku haka aka yi masa ya za a yi a ce shi Allah ne sai ubangiji ya ruguza maganan sai ce la ilaha illa huwal azizul hakim shi ba Allah ba ne, inda Allahn kuke nema shi shi kaɗai ne mahalicinku, al'azizu mabuwayi, alhakimu kuma wanda yake da hikima. Na, kuwan lazi an zala alaikar kita.
Huwan lami an zala alaikar kita ba min hu'ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwalla ne an zala alaikal kitaba. Ubangiji shi ne ya saukar maka da alƙur'ani, nan wajen alkitab ana nufin alƙur'ani, huwalla ne an zala alaikal kitaba Allah shi ya saukar maka da littafi. Ina so a saurari fassara da kyau, saboda akwai bayanai masu yawa ƙarƙashin aya ɗin, akwai maganganun malamai a ƙarƙashinta, huwalla ne an zala alaikal kitaba ya Muhammad. shi Allah shi ne ya saukar maka da alkitaba littafi minhu a cikin wannan alkur'ani din akwai ayatun muhkamatun akwai wasu ayoyi su ne muhkamai muhkamai ana fita daga fassararsu don ka samu sauƙi ma'anar bayan walwudu su ne ayoyi da suke bayani dalla-dalla kuma suke fito da abu ɓallo-ɓallo su ne muhkamat ai a cikin qur'ani akwai muhakamat ayatun bayyinatun wadihatun dilala wanda su bayanan su a fili suke ko ya zama ka iya daga an karanta ka gane ko daga an fassara maka baka bukatun a sake bayani laltibasa fiha ala ahadin minan nas babu wani shiga duhu a wani cikin mutane wala shubha babu shubha wala iskal babu wani iskali sune muhkamat wa'annan mukammad din hunna ummul kitabi sune mu'zamin qur'ani zaka samu ayoyin da suka fi kowane yawa a qur'ani sune mukammad hunna ummul kitab ay aslu hadha alkitab shine muhkamat wa mu'zamuhu mafi yawancin sa alladhi yurja'u ilayhi inda al-ishtibah lokacin da in ma ka samu wani abu ba gane ba to daga an kawo maka mukammad sai ta fito daga sai ta fito daga fili wa ukharu mutashabihat amma fa ko su ayoyin su kuma mutashabihat ne yaltabisu ma'anaha ma'anansa ana samun laps ana samun sai ka tsaya kai kyam sai kai da gaske kai sai ka tashi ka koma wajen wasu wasun da zaku koma in an zauna sai an kai ruwa rana tashtabiu dilalatuha ala kathirin minan nasi aw ba'dihha haka dilalan ayar da yawa daga cikin mutane tana ba su wahala amma kun san shi ubangiji da ya saukar da kayansa ya san kayansa kuma ya sanar da wasu hunna umar kitabi ukhar mutashabihat to wannan ummul kitab da mutashabihat al-muhkam al-lugha al-muhkam al-lugha ana nufin al-itqan wal bayan إحكام الكلام إتقانه وتمييز الصدق فيه من الكذب abu ya fito mutkan abu ya fito gangariya wanda yana fitowa zai bambance maka mai kyau da mara kyau haske da tuku lokaci guda alluga kenan shine almuhkam min haythul lugha amma min haythul istila akwai maganganu da yawa sun fi magana goma amma duka maganganun suna komawa wasu suna cewa huwa ma urifal muradu minhu shine wanda kana faɗa kawai an san me ake nufi wasu suka ce huwa ma la yahtamilu illa wajhan wahidan shine wanda kawai fiska ɗaya ke dauka tilka asharatun kamila tike an gama ka isa kace hida ashar tilka asharatun kamila kaman nas kenan wasu kuma suka ce mastaqalla bi nafsihi wa lam yahtaj ila bayani shine wanda da kansa kawai yana fassara kansa baya bukatan sai ka karo ta aya kai ta yin bayani duk dai shi abu da yake nufi amma duka ma'anan na al-muhkam duka ma'anansu in ka tattare su za su dawo cewa ma'anar bayan walwudu kamar yadda muka fassara dazu shine abin da yake maka na bayani dalla dalla yake fito maka shi fili wannan a yaren istilahi kenan amma a lokacin mun ce al-itqan kitabun uhkimat ayatuhu ay ayatuhu mutqana ne wannan kuma al-mutashabih kuma lugatan ma'khudhun min ash-shabahi an kamo shi ne daga kama wata shabu da kuma kamanceceniya za ka ce fulanun yushbihu fulanan wane ya yi kama da wane to kaga ta yadda idan aka tara maka masu kamanni guda biyu rarrabe su sai ya zo ke baka wahala babu masu rarrabe su sai wanda suka suka yi me suka san su yanzu ga Anas ya shigo idan akwai tagwaye a wani gida suka yi kama daya sai sai Hassana ta fito sai ya ce ke Usaina zo sai sai ƴan gidan sai su ce a'a wannan Hassana ce saboda su sun san su suna gane kansu kansu kuma ya lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasihun yanzu ar-rasihun anan shine ƴaƴan gidan ƴan tagwaye guda biyu da suka yi suka shiga maka suka shiga maka duhu kai dan waje baka san kai ba ba rasik ne fi fi ilmi fi ilmin tagwayen nan ba amma shi dan cin gida ar-rasiku ne fil ilmi kamar yadda zamu zo mu yi bayani zai zo yana gani zai ce wancan wance ce wancan wance ce zai rarrabe maka su gaba daya to ne shine mutashabi wannan mutashabi kun ga a lugha shine kamanni a istilahi kuma shine masta'athara Allahu bi ilmihi shine abinda ubangiji yake banta da ilimin sa in muka dauki ma'anan wa ma ya'lamu ta'wilahu da zamu zamu samu a wata fassara daban wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah mu yi waqafi warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna bihi kullu min inda kafin mu iso gurin zai zama masta'athara Allahu bihi bi ilmihi wasu ka ce mahtamala akthar min wajh shine abinda zai dauki fiska ɗaya biyu uku ko kuma biyu uku hudu wanda masana ne za su iya rarrabe maka su wasu kuma suka ce mahtaja ila bayanin bi raddihi ila ghairihi shine abin da yake shine mutashabi kenan wanda yake bukatan bayani wanda sai ka dauko dan uwansa ya fito ya ba maka bayani da yawa to wannan sune hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat to kafin mu ce bari dan mana misalai na almutashabi tunda mun yi maganan hukam kai yanzu kana cewa innama ilahukum ilahun wahid baka da bayanin wani abu ilahun wahid Allah gida ɗaya ne Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kowa ya gane la ta'khudhuhu sinatun wala nawm mukam ne duk da cewa dai akwai tashabu a wani waje al-ma'nawi amma da aka ce maka tilka asharatun kamila wal mutallaqatu ba wal mutallaqatu ba bunnan na'am wal mutallaqatu yatarbasna bi anfusina salasata quru salasa din wannan muhkam ne in ya so quru sai ka sai muka koma idan mutashabe amma salasa uku uku aka ce in ma ka fassara quru tunda mutashabe ne kalmar quru in ma ka fassara shi da tuhur ko alhaid to dai uku ne ko ma meye uku ne uku din nan muhkam ne ba wanda zai ce maka hudu ko biyar ko shida ko bakwai to mutashabe shi kuma in ka dawo kan mutashabe shi kuma anwa ne da yawa mutashabe yana da nau'uka da yawa akwai almutashabe min jihatil lafs akwai almutashabe min jihatil ma'ana akwai almutashabe min jihatil lafzi wal ma'ana ma'an duka kowanne ana akwai su a cikin ƙur'ani yanzu bari mu ɗauki almutashabih min jihatin lafz in ka ɗauka almutashabih ta ɓangaren lafazi wannan lafazin imma an ya kona mufrat tashabu a ƙanƙarinsa min haizu annahu mufrat ko kuma min ayatu annahu mushtarak idan ka ɗauka min haizu mufrat garaba misali kalmatul ab wa fakiyatan wa abba wannan fassaran abu malamai sun yi ta kai ruwa rana ya staftu na kukulin lahuftikun fil kalala wannan kalma ce mufarada wajen kalala mutashabe ne an kai ruwa rana to ka dawo ka dawo ɓangaren al'ishtirak al'ishtiraku fil lafs wanda lafazin yana da fiskoki da yawa yanzu bari muku tambaya mala abdurazak fassara mai ake nufi da alyaminu na dama mala aliyu mai ake nufi da alyaminu ma malaka za a imanukum ai albanu ita kuma ake cewa rantsuwa da ta biyu mai ake nufi da alyaminu ƙarfi ƙarfi saboda yaminu ita ce ke ayyuka ai saboda ƙarfinta za ka yi fassara wani waje in ka samu yamin sai ka ce ƙarfi wani wajen ka samu yamin ka ce rantsuwa wani wajen ka samu yamin ka ce me ma ka faɗa da su dama alaran ba taso Fasa- karanta min ayan nan faraga alaihim darban me ma ta fada فراغ عليهم ضربا باليمين wannan ana maganar annabi ibrahim ne fa ana maganar annabi ibrahim faraga alaihim darban bil yamin ay fa aqbala ibrahimu ala asnami qaumihi dariban laha ya fiskanci wayannan gumakan yana dukan su bil yamini a fasara uku nawa ne zamu dauka dariban dan ya rantsa sai ya daka su ko kuma ya dake su da dama kishiyan hagu hagunsa bata yi aiki ba ko kuma ya dake su da dama don ya nuna da ƙarfi ya daka ƙarfi aka yi aiki da shi guda uku haza mutashabe min haisul ishtirak wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilm kun ga wannan mutashabe ne to akwai suna suna nan da yawa ar-rahmanu 'alal arshi istawa ubangiji yayi istiwa'i akan al'arshinsa kalmar istiwa ba ta da tashabu saboda min haisul lugha kowa al-istiwa'u ma'lum amma a gurin kaifiyya wannan la ya'lamu ta'wilahu illa Allah har wanda suke warasikuna fil ilmi suka ce warasikuna fil ilmi ba sa kawo shi suna bashi illa Allah kadai to in kun rike wannan sai mu je next level idan muka shiga ba irin za mu shiga next level namu to sai Allah subhanahu wataala ke cewa ina ganin an gane muhammad da mutashabe ba sai Allah subhanahu wataala ke cewa fa ammal ladina fi qulubihim zaygun ba mun gane yanzu muhkam da mutashabe ba amma waɗanda zuciyarsu akwai tsatsa akwai son zuciya akwai bid'a akwai son batar da mutane dama sun bata akwai biyan bukatansu da ayoyin Allah da za su yi ka dauki aya ka saka ta akan daidai da biyar bukatanka ka fassara ta da bukatuwarka famar lalzina fi ƙulobin zaigun lalle waɗanda zukatansu akwai tsatsa mailun akwai karkata da zuwa a kan gaskiya wani hiraf da karkacewa lalzina fi ƙulobin zaigun fa yi tabi'una mata shabaha sai su ɗauki wannan mota shabe ɗin tun da yana da fassara uku sai a cikin ukun sai su duba wanda ya daidai da bidi'arsu kun gane karatu? ba zai ɗauki wanda salaf suka hau kai ba da 'yan baya sai ya duba wanda ya daidai da bidiyarsa barin ba da misali shi ma a gurguje kalmar yadu a danganta ta zuwa ga Allah sun zo da yawa yadu idan ta zo ita kadai za ta iya daukan hannu za ta iya daukan ƙarfi za ta ɗauka wannan fassarar guda biyu amma yadu in ta zo aka mata idafa kawai tana ɗaukar hannu ne yadullahi fauka aidihim da kuma waƙalatul yahudu yadullahi da kuma faɗin Allah bi aidina amma inda Allah yake cewa bi aidin wa inna la musi'una fa kun gane bi aidin wa inna la musiun ka gane fas zaka yi daukar su ka fasara da kuwa saboda yazo mufrad amma bi aidina wa qala yahud yadullahi ba yahud ya fika sanin Allah yadullahi maglula Allah bai ce ba shi da hannu ba sai ce bal yadahu shima shima abin nan ko mudaf bal yadahu mabsutatan hannayensa na hakika irin nasa to wanda ya san kalmar yadda za ta yi zuwa da can ɗin uwan idan ya zo nan gurin sai ya ɗauki waccar fassarar ta nan ko amalin zai fi kulubin zaigun fa yi tabi na mata sha baha minhu sai ya ɗauki mata sha baha minhu iftira alfitina domin ya rudar da mutane ya ɓatar da muminai waftira a ta'awili don kuma ya fassara ta a irin abin da ya daine da manufansa amma a hakikanin al'amarin wa ma ya alamu ta'awilahu illallah wa rasikuna fil ilm rasikuna fil ilmi in sun zo sun san ma'anansa za su fassara shi da yadda Allah yake nufi saboda hada sauran ayoyi da maganganun salaf da yadda annabi ya fassara da yadda sahabbai suka fassara da yadda balaraban kauye yana jin ta ma a yadda larabcin ya zo ya gane me ake nufi bai dauki irin naka kai dan baya ba tunda bilisanin arabiyyin mubin ne shi sa aisha Allah ya kara mata yadda take cewa da aka saukar da wannan aya huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun har zuwa ƙarshen ayan da aka karanta qalat sai ta ce manzon Allah da an aka saukar da wannan ayan da ya karanta wannan ayan sai ya ce min yana ba wa Aisha karatu tunda dalibar sa ce sai ya ce fa iza ra'aytil ladina yattabi'una ma tashabaha minhu idan ka ga mutane suna bibiyan waɗannan ayoyin suna yin abin da su ga dama a ciki su damuwar su irin waɗannan ayoyin faula'ikan ladina sammallahu su ne dai Allah ke cewa iftiga alfitna iftiga a ta'awilihi su ne wa'yannan fahadaruhun ku nisance su ‘yan bidi'a kenan duk ɗan bidi'an da zai ta fassara abin da ya watsar fassaran salaf ya zo da wasu hadisai ma yake ganin ba su tabbata ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a watsar da su duk hadisin da ya daidai da ya saba son zuciyarsa sai su ga wasu ka'idodin ai hadisai kaza ai hadisai kaza ai hadisai ai hadisai kaza yanzu hadisul jariya ayna Allah Allahu fis sama hadisi ne mufrad hadisi ne garib afwan hanyar sa babu ijtihad din da ake ta fada to da irin wayannan hadisan da aqida da sauransu da yawa sun fi turin masaki duk ana so a wargaza muku sune istiba al istib ibtiga al fitna wa ibtiga at tawili sai a maka fassara shi yasa sai da aka yi shekara kusan 150 da tafiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam ayoyin qur'ani da hadisan annabi suna zaune lafiya kalau wajen 150 fa domin ba a fara samun matsaloli ba sai ƙarshe-ƙarshen tabi'ai abin ya yi tsanani duk wata aya ana faɗa ba ƙauye jahili kafiri kowa ya gane me yasa abu jahal ana, ana saukar da kulhuwallahu a hankalinsu ya tashi hankalinsu ya tashi kulhuwallahu yanzu ana so a ce duk gumaka hubal waye duk an rusa mana su saboda ya gane Allahu samad ya gane lam yalid wa lam yulad ya gane wa lam yakul sai hankalinsu ya tashi duk a zamanin annabi ba a bukatan wannan dama ƙur'ani da larabci ne to aisha take an kaga mutum yana bibiyan wannan yana saba abin da laraba suka fassara kayansu yana saba abin da sabai suka fassara kayansu wannan fa hadaruhum kar ma ka saurari karatunsa ka nisance shi to yadda wajen yake wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda suka san fassaran wannan abun sai Allah mutashabi sai Allah sai kai full stop warasikhuna fil ilmi su kuma wanda suka bujimtaka suka hadu a ilimi arasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi su kuma abinda suke fada mun yi imani da shi kullum min indi rabbina arasikhuna fil ilm almutamakkinuna kenan za ka ji suna cewa kullum min indi rabbina mu mun yi imani duka wannan abin daga wajen ubangijinmu ne su sallama saboda akwai abin da ba su gane ba akwai abin da kuma ba su isa su gane ba kamar kaifiya ta Allah subhanahu wataala akwai kuma abin da Allah yake yake sanar da wasu misali wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilm in kai waqafi in ka hada har warasikuna fil ilmi ya zama nan ne waqafi mun gane ko yadda abun yake wama ya alamu ta'awilahu babu wanda ya san fassaran almutashabi illa Allah full stop wannan wanne ne wannan shine kamar fadin Allah madaukakin sarki arrahmanu alal arshi stawa ko afwan bari mu fito da shi a waje guda wama ya alamu ta'awilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi bari mu fara da wannan babu wanda ya san fassaransa sai Allah da kuma arrasikhuna fil ilmi kamar fadin Allah madaukakin sarki ar-rahmanu alal arshi stawa ubangiji ya san ma'anansa sannan kuma ar-rasikuna fil sun san al-istiwa al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhul amma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina ay kayfiyya da yanayin babu wanda ya sani sai Allah shi kadai yaya Allah yayin istiwa'i والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا kun gane wannan amma kamar ayan da muka faɗa faraga alaihim darban bil yamin wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi ba wanda ya san fassararsa sai Allah sai arrasikuna fil ilmi irin su Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa ana minar rasikina fil ilmi in ba ku sani ba ma haka ya faɗa ya ce ni minar rasikina fil ilmi duk abin da ba ku sani ba ku kawo ƙurani zan fassara muku kenan wanda bai yi alaƙa da kaifiyar Allah ba da sifa ta Allah wanda bai yi alaƙa da wannan ba shi Abdullahi dan Abu zake faɗa ma'ana wa ma ya'lamu ta'wilahu ay wa ma ya'lamu tafsirahu fassaransa kenan Abdullahi dan Abbas ba abin da bai sani ba ƙurani shi yasa mujahid dan dalibin Abdullah dan Abbas yace dauko Qur'anin nan nazo gaban Abdullah dan Abbas na dauko daga Bakara duka muhkam muhkamat ummul kitab din nan dukkan su in nazo da mani ma na gane amma ba wani abu da ya zama mutashabe a guri na face Abdullah dan Abbas na tsaye da shi na ce meye wannan ya fassara min daga Bakara har Nasi yasa dan Abbas yake cewa duk Qur'ani na san shi kenan ba abun da ubangiji bai bayyana bane ba a Qur'ani amma kaifiyya da kunhi wannan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah shi yasa wajihin ayan warasikuna fil ilmi abinna wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai kai full stop warasikuna fil ilmi sai zama mubtada yaquluna amanna bihi jumla sai zama khabarul mubtada ko kuma kace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal wawu wal ataf warasikun Allah ya sani warrasikuna su ma sun sani mun gane kuma wanne ne mutashabe da arrasikuna fil ilmi suka sani wanne ne kuma la ya'lamunahu illa Allah warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina duk ina ga misalan sun fito warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab babu wanda zasu gane fassarar nan sai masu hankali su arrasikuna fil ilmi din bayan sun san irin waɗannan ayoyin Allah ne ya musu taufiki suka gano wasu kuma suka karkace suka ƙi bin hanyar daidaidin suka je hanyar bata saboda bidiyansu to saboda ubangiji bala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun babu wanda zai je ce ni na tsira sai asararre sai su zo suna addu'a su rasukuna fil ilmi mu ce rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji kada ka zamar da zukatanmu su wannan rasukuna fil ilmi kenan rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji kada ka zamar da zukatanmu ai la tubil qulubana anil huda ba'da id hadaitana bayan da ka shirye mu wa hablana kai mana tawfiki da imani ta hanyar muhkam mu rike shi mutashabe kar mu fada hanyar iftiga'a fitna wa iftiga'a tawilihi suke wannan addu'a ne فلا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا كرك bayan ka shirye da mu ka batar da mu karka sa zukatan su zama alladina fi qulubihim zaygun mimman yattabi'u ma tashabaha min alqur'ani da yazo daga Abdullahi dan dan Umar akan wannan aya din yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin zukatan yan adam suna tsakanin yatsun ubangiji ne ubangiji ka ganin hadisin ya tabbatar mana Allah yana da yatsu mun tabbatar wa Allah yatsu amma ya yatsun Allah suke wannan minal mutashabi allazi la ya'lamu ta'wilahu illa Allah yatsun sa irin nasa ne kai ma akwai yatsun da baka sani ba akwai hannayen da da yawa baka sani ba Allah ya ce yana da hannu kai kana da hannu yanzu ka san naka hannu amma in ka kuskura ka ce ya hannun Allah yake tambaya ma ya hannun Allah yake ka zama dan bid'a baka san hannun Allah ba kai ba hannun Allah ne kadai baka sani ba akwai hannayen da yawa da baka sani ba don Allah kaguwa tana da hannu ko ba ta da hannu tambayan ku nake kaguwa tana da hannu ko ba ta da hannu wanne ne hannun kaguwa kifi yana da hannu ko bai da hannu yanzu kofar mun nan in ka tura yaro zo yaro zo yaka bari mu yi practice zo da wuri zo da wuri je ka murda hannun kofa je ka murda hannun kofa sauri yi gudu mana ka murda min hannun kofa kuna kallon sa yayi daidai kunya da kofa tana da hannu da yanzu ka ce je ya kama hannun buta ya iya yin kuskure kai a gurinka wannan abun da ya hakan nan shine hannun buta shi kuma ya daukan wani abu ne in ga daura mata igiya dauka shine hannunta so da haka wasu abubuwa da yawa ma suna da hannu baka san irin hannunsu ba sai na Allah ne ya ce yana da hannu ka kore masa ka ce ba shi da shi dan baka san irin sa ba mu yana da shi amma ba mu san irin na Allah ba da haka suka cewa rabba sai sai sai hadisi ya tabbatar mana zuci zukatanmu suna hannu suna yatsun ubangiji yana juya su yadda ya ga dama Allah ubangiji zuciyarmu ka juya ta a gurin da ya zama na biyayya ne a gare ka domin yadda ya ga dama aka juya ka wani guri zuciyarka tana da mummunan abu Allah ya wance kalata ta can shikenan sai ka zama ka lalace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ya musarrifal qulub ya Allah kai ne mai juya zukata sarrif qulubana ala ta'atika ka juya zukatanmu akan da'arka sune rabbana menene ratuzi qulubana ba'da ithadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ummu salama Allah ya kara mata yadda take cewa kana aktharu du'aihi mafi yawan addu'an annabi ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya kai ubangiji mai jujjuya zukata ka tabbatar min da zukata na akan akan addininka qalat sai tace qultu ya rasulullah ya kai manzon Allah ma akthara du'aaka kai me yasa kake yawaita wannan addu'a ina mamakin yadda kake yawaita wannan addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya mai juya zukata ka tabbatar min da zukata na akan addininka qala ya umma salama sai annabi ya ce yake ummu salama innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi babu wani dan adam face zukatansa tana tana yatsun ubangiji guda biyu faman sha'a aqama wanda Allah ya ga dama ya tabbatar da ita akan dadai waman sha'a azaga idan ubangiji ya ga dama sai ya watsa ta wancan kalar da ita ta je ta yi abin da ta ga dama kuma ya kona ta fatala mu'adun mu'adu sai karanta wannan ayan rabbana la tuzigh qulubana yana fassara wannan hadisin annabin ba'da iz hadaitana wa hablana ya ubangiji ka bamu min ladunka rahmatan ka bamu rahama a wajenka innaka antal wahhab Allah kai ne mai bawo mutane baiwa mai kyauta ya ubangiji rabbana innaka jami'un nasi ya ubangiji kai ne mai tara mutane wannan duk maganar arrasikuna fil ilmi ne fa arrasikuna fil ilmi suna cewa rabbana innaka tab'athun nas kai ne zaka tashi mutane liyawmin la rayba fihi a ranar da babu shakka ita ce ranar tashin alkiyama inna allaha la yukhliful faqfil lana ka gafarta mana zanubanmu wa'fu anna ka mana afwa innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi kama na gafara to inna Allah la yukhliful mi'at lalle ubangiji baya kare alƙawarin sa za a yi tashin alkiyama dan haka Allah ka gafarta mana zunuban mu wanda imani bi manzo yayi aiki da gari annahu yughfaru lahu za a gafarta masa zunuban sa wayannan ayoyin da muka karanta wannan ayoyin da muka karanta akwai fa'idodi a cikin su na farko inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi la fis sama wannan ana tarbiyyar ran dan adam ana yi wa dan adam tarbiya in dai Allah ba abin da zai boye masa a sama a ƙasa a ciki a waje to ana tarbiyyar ka gabe a hankali duk abin da kake ana gani tunda ana gani zai saka nisanci sabansa zai saka yawaita yi masa biyayya wasu suka ce akwai sharadi guda ɗaya na yin sabo akwai sharadi kwaya daya duk wanda yake so zai sabo in ka cika wannan sharadin an yadda kowane sabo an yafe maka kowane sabi Allah ba zai kama ka da shi ba in dai ka cika sharadin nan duk sabon Allah gaje ka yi shine in zaka saba masa ka je gurin da baya ganin ka wannan shine sharadi guda daya in dai zaka iya yin sabon Allah da Allah ba zai ganka ba to ba zai kama ka da shi ba to kaga akwai matsala haka ba zai yi ba ko mala'iku za su ganka balle ubangiji to baka jin kunyansa ga waɗannan bayin Allah Allah ka gafarta mana kurakuranmu wannan tarbiya ta farko kenan na biyu huwa alladhi anzala alayka alkitaba Allah shi ya saukar da littafi a cikin su akwai almutashabih domin ya zama jarrabawa ne a zuciyar mu'minai duk abin da aka maka an turo maka shi a jarabce ka ne da shi in ka karkace ka je ka bi wani abu sai ya zama jarrabawa a gare ka amma alladhina fi qulubihim zaygun fayatabinu ma tashaba wannan dalili ne cewa alama ta mutum karkacecce ne shine yake bin mutashabi yayi ta dauko wasu ayoyi kaga yana cewa Allah kaza yana ta yi yayi ta wasu fassare fassare yana ga salaf sun fassara aya kai tsaye yanzu an gaya mana a amintum man fis sama'i ay yakshifa bikum al haka ko eh an yaksifa bikum al-ard a amintum Allah ce man fi sama wanda yake sama sai hadisi ya tabbata jariya ta zo hadisin muawiya ibn al-hakam aina Allah tace fi sama wa man ana anta rasulullah ga shi a gaban manzon Allah an yi jarabawa ina Allah yake an ce Allah yana sama amma ka zo ka ɗauko wasu ayoyi kana ta haka to alaman wannan ɗan bid'a ne batacce ne zai ɓar da kai ka gudu fahadaruhum in ji annabi to wannan shine alama ƙarƙashin wannan farin Allah wannan ƙarƙashin wannan aya ne fadin Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kenan a Qur'ani akwai abin da ba wanda ya san karshen sa da makomarsa da haƙiƙar sa da asalin yadda yake sai Allah mun bada misalai akan su wannan ayan fadin Allah makin suke wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi fadin haka dinnan akwai abin da ba wanda zai iya sani sai wanda ya zama bijimi a cikin ilimi wannan ana kwadaitar da su malam aliyu dokaji su sheik abdulrazak abdulmomini su fulan wa fulan ana kwadaitar da su su zama arrasi ko na fil ilmi a tsaya ai karatu a haɗu karkai karatu birbiri ana so a samu haɗaɗɗu a cikin al'umma ana ramma duk a zama arrasi ko na fil ilmi allah ya sa wannan ayoyin suna nuna mana ba wanda yake more ƙur'ani ya ji daɗinsa sai mai hankali wanda yake tadabburi afala yatadabbarun alquran wama yadhakkaru illa ulul albab hankali kenan afala yatadabbarun alquran in ana yin tadabburin qur'ani za a ji dadi to akwai fawaid da yawa amma saboda ina so mu shiga aya ta gaba insha Allah tabaaraka ta'ala alaramma a karanta mana aya ta gaba وما ربنا لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نعم
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد نعم آية تقبع آية تقبع إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أبام مثالي كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah suka ƙaryata annabawa suka je- suka yi jayayya a addinin Allah suka ki karba lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum dukiyarsu da 'ya'yansu ba za su tserar da su ba daga azabar Allah in ta fado musu ranar tashin alkiyama duk wanda ya kafirci kamar yadda Allah yake fada yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranan da dukiya da 'ya'ya ba za su maka amfani ba sai wanda yazo da wankakkiyar zuciya wanda yazo da wankakkiyar zuciya ta bin Allah tabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta riko da karantarwan sahabbai da tabi'ai da ƴan baya to wannan shine zai samu tsira innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar wa'annan sune hatabun nar hatabu jahannam wannan sune kiraran wutar jahannama da su ake kurura wutar jahannama almulazamuna laha almulazimuna laha za su lazimci wutar jahannama su kullun suna cikin ta ne kamar yadda Allah yake fada innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nari ulaika hum waqudun nar kenan ai su ne ma abota wuta hum fiha khalidun za su dawwama a cikin ta to anan gurin da aka ce kafirai za su dawwama a wuta sai aka dauko sample na kafiran sai aka dauko sample na kafirai sai aka baka su waɗanda yanzu ma zaka iya rantsewa da Allah ka ce suna cikin wutar ka dabe ali fir'auna ka da abi ali fir'auna ai sha'anuhum fi zalika ka sha'ani fir'auna wa alihi kaman yadda sha'anin fir'auna yake ka da abi ali fir'auna walladina min qablihim kamar yadda fir'auna ya karyata Allah yake bin Allah yana cikin wuta wal umamul kadhiba bi ayati llahi walladina min qablihim kenan da kuma waɗanda suke bayansa ka qaumi nuhin kamar mutanen annabi nuhu wa qaum hudin da qaum hud wa amsalun da makamantansu kadabi ali fir'auna walladina min qablihim kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu me yasa nan gurin aka bada misali da fir'auna ba a bada misali da adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu kuma don an halakar da su me yasa aka bayar da fir'auna kabo me yasa aka bayar da fir'auna ba a bayar da adu da samudu ba kwakwalwa kai tunani a suratu ali imran maganar suwa muke eh maganar kristoci kenan yahudu da nasara za mu zo ayya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum saboda ahlul kitabi su fir'auna suka sani fiye da duk abin da ake sani na kafirai ba wanda suka sani an tsana iya karshe yahudu nasara irin fir'auna adawa da samudawa larabawa ne suka san su kisa da aka tashi misali sai aka bada misali da fir'auna kada abi abi ali fir'auna walladina min qablihim sai aka fara da fir'auna ku kuma larabawa sai aka ce walladina min qablihim sai aka kawo adawa da samudawa aka hada muku a ciki kazzabu bi ayatina sun karyata ka ayoyinmu fa akadahumullahu bi dhunubihim ay ahlakumullahu bi sababi dhunubihim sai Allah ya halakar da su saboda zunubin su wallahu shadidul wallahu shadidul iqab ay wallahu shadidul aqdi alimul azab Allah shine mai bankashi wanda in ya maka riko ba yadda ka iya sannan kuma mai tsananin azaba na'am
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله سبحانه وتعالى كتشوى قل للذين كفروا أبا وكافرين لاباري قل للذين كفروا ألابرتا وكافرين ستغلبون أنا كرن تاشد ستغلبون دا سيغلبون duka abu guda abin akwai amma kira'a ce asariya zatul asar kai kira'a ce wanda kowanne ka dauka sai ya canja maka ma'ana in ka karanta shi sayyughlabuna ai ana magana kafirin da ba sa nan ma'ana su kullil yahud ka gaya wa kafirai sayyughlabu mushriku al-arabi wa yusaruna ila jahannama za a ci nasara kan kafirin makka mushrikai kuma za a ci nasara akan su in kuma karanta shi da qira'at satughlabuna wannan amrun min Allah ne nabihi an yukhatibal kuffar a gaya wa kafirai satughlabuna za a ci nasara akan ku ku rike fassara saboda zamu je gaba kad kana lakum ayatun fifi atailin takata wannan sa tuglabuna da sa yuglabuna duk zai bayyana in ka ce kullil ladzina kafaru sayuglabuna a gayawa yahudawa su fa kafiran nan za a ci nasara akan su ko kuma ku yi imani ku hadu kar ku kar yadda mushrikan makka za su yaki annabi za a hadu a badar nan gaba a ci nasara akan su to ana gaya muku za a ci nasara ku me da hankalin ku shiga ko kuma kullil ladzina kafaru satuglabuna nan kuma annabi kai tsaye yana magana da kafiran ne wallahi ƴan makka da kuka shiri sai kun yaƙe ni wallahi za mu ci nasara akan kun gane fassarar guda biyu to kullil ladina kafaru a gaya wa kafirai satughlabuna za a ci nasara akan ku wa tuhsharuna ila jahannama kuma bayan kun mutu a tattara ku akai ku wutar jahannama wa bi'sal masih wa bi'sal mihad ko abun shimfidan bai yi kyau ba babu kyau abun ba zai muku kyau ba haka Allah subhanahu wataala yake fada menene sun matakuna alaihim hasara ƙullin lalazi na kafaru a'a ba ita nake nema ba sun matuglabun inna lalazi na kafaru yin fi guna amwalahun da ya suddu an sabilillah sun matakuna ha sun matakuna alaihim hasaratan sun mayuglabuna wallazi na kafaru ila jihannama yuhsharuna ita nake nema eh Allah subhanahu wataala duk abin da kafirai suke shiri suke tarawa sai sun gama tarawa sai a ci nasara a kansu abin da suke tarawa ya zama asara a gare su to ai ku kafirai kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tusharuna ila jahannama za a ci nasara akan ku a tattara ku a wutar jahannama idan kuna so ku gane wannan abin ya fito muku fili qad kana lakum ayatun fi fi'atin taqata ko Yahudawan Madina da wanda kuke nan da kuma sauran kafiran Madina da ake muku magana ai kana lakum ayatun fifi atalin takata ai aya ta faru a gare ku akan wasu runduna guda biyu iltakata da suka yi tarazaza suka yi ba ta kashi za a gaya maka su in baka gane su ba yanzu kaga wannan aya ce za ta fassara gabanta fi'atun tuqatilu fi sabilillah dayan tana yaƙi fi sabilillah sune rundunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ukhra kafira ɗayar kuma kafira ce sune quraishawa mutanen makka mutanen abu sufyan wayanda suka shiryo za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka hadu a badar wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'ayil ayn su mu'minai suna ganin kafirai lokacin da aka hadu a badar mislaihim ninkinsu biyu ne ra'ayal aini a ganin gaskiya da gaskiya suna ganin su ninkinsu biyu ne to wannan ayar akwai iskali kafiran makka su nawa ne wajen su 900 ne fa har da wani abu musulmai fa musulmai su 300 da wani abu ne to in 900 da wani abu su ma suna kai su dubu sun ninka su nawa ne alaran ba sun ninka su fito ma aka ce mislaihim me yasa aka ce mislaihim me yasa aka ce mislaihim saboda su wayannan duka su fi 70 ba mutanen mutanen muhajirun ba su fi 70 ba sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka jagorancin su a Ali bin Abi Talib su kuma mutanen ansar su 700 da wani abu su abin nan wannan saba'in su ɗari biyu da wani abu su ne masu yawan dai su kuma abin nan sa'ad ibn ubada annabi ce kai ne zaka zama jagora rike tutan su rabi ni kuma zan ke zan zama director in ce ayi nan ayi nan ayi nan kaga su ɗari uku da wani abu su kuma kafirai approximately mu ce dubu ko sun haura dubu mu dawo dubu mu yi rounding figure din to kuma misa Allah ya ce mislaihim za ku gan su dinkin su biyu to yanzu bari in ina wai wai wai wai wai kai me yasa aka ce mislaihim kuma sun riba su uku to ku kalli yatsuna ku kalli yatsuna yanzu in sun riba ku uku ba 3 in 1 ba kenan ba 3 in 1 bane to in aka ce a cire figon da ya ruba din in aka yi haka nan nawa za su tankwashe za su tankwashe ɗaya ko in mun tankwashe ɗaya muka zama zero za su tankwashe ɗaya to waɗannan zero in sun kalli na me za su gani dubulin ɗinsu ma'ana in ka cire figon da yake daidai da su abinda zai saura mithlaihim wani aka wasu suka basara wasu suka ce a'a ubangiji ne ya yi reducing yawansu dubu ɗari tara da wani abu din nan allah ya mai da su ɗari shida saboda aka yi suka kalle su kamar 600 ne kuma dama ai iyakun minkum yawa kaga 1 to 2 1 to 2 kenan sai ahe suka gansu hace haba ai ni dai ne zan iya uku ma balle ma bibbiyu bibbiyu ne ni dai ma zan iya bugan uku daga cikin su balle ma 1 to 2 ne 1 to 2 sai aka yi encouraging din su wani guri ma wasu malamai suka ce yarawna mislaihim ra'ayil aini su kafirai suna ganin mu'minai ninkin kafirai ne eh kafirai suna ganin mu'minai ninkin su ne sai Allah ya maida su 1 to 2 din sai mai da su sun kai 100 sun kai kaman dubu da wani abu haka Allah ya mai da muminai wanda wasu haka suka dau fasara din amma idan Allah ya kai mu gobe akan wannan ayin zamu tashi zamu faɗi waɗannan fiskoki din sai mu fito mu yi tarjihi Imam al-Bagawi yayi maganganu masu kyau wanda malaman tafsiri kuma irin su abin nan Tahir ibn Ashur zamu ga dai duka irin da maganganun da suka yi insha Allah tabaaraka wa ta'ala anan gurin zamu dakata Allah ya bada jagoranci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh